وثمانون آية wannan sura ce mai bayanin mumini ita ce gafir eh an sauke ta a garin makka banda illal ladina ja allazina yujadiluna fi ayatina tana da aya 85 daidai بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim na'am آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم Eh, amin da ka faɗa Allahu a'lamu bi muradihi bihi tanzilul kitabi wannan littafi sauƙaƙe ne alqur'ani mubtada ne min Allah da gurin sarki Allah al-aziz mabuwayi fi mulki a mulkin sa al-alimu masani bi kalbi ga halittar sa baki daya mhm.
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القوي gafir zambi sarki ne mai gafarta zanibi lil mu'minina ga mu'mine wa qabila taubi Allah mai karban tuba ne lahun ga mu'mine shadidul iqab mai tsananin hukuba ne lil kafirin ga kafirai zi tsauli mabocin ni'ima alwasi mai lawacin ni'ima baki daya لا إله إلا هو la ilaha babu wani sarki abin bautawa da gaskiya illahu idan ba shi ba إليه المسير zuwa ga Allah almarji'u makoma take ita ce ranar lahira ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يجرك تقلبهم في البلاد man jadilu ba kowa ne yake jayayya ba fi ayatul lahi cikin ayan Allah shine alqur'ani ila alladhina kafaru sai dai kafirai mutanen birnin makka fala ya garurka kada ya rudaka taqallabuhum fil biladi juye juyen sa garin kalil ma'ash saboda rayuwa salimi na lafiya fa inna aqibatuhum na ƙarshen su wuta ne yau kaga sun je China gobe ciwon kai ya taba su sai su je Ingila jibi suna America jim kaɗan ka ji ya ce daga china nake allah ya ce duk yawon da za su yi su yi ƙarhe dai wuta za a shiga ya bai amfani ba kana sama yau kana wannan jirgin saman gobe kana wannan jirgin nan iyakar jirgi yana jiran ka duk ƙasar da za ka je ka je in ji allah ya ce ƙarhe dai jahannama za ka je saboda haka kar ya rudar da ku duk wanda ba allah ya yi ba duk wani ni'ima a duniya mai karewa ne فزمن قبلهم قوم نوح ولا ذاب من بعدهم kan da wani hakika sun karyata qablahum can gabanin su qauma nuhin mutanen annabi nuhu sun karyata shi Allah madaukakin sarki yana cewa wallahi azabi da jama'a da yawa kaman adawa kaman samudawa wa gairi ma da wani wa'annan baki ɗaya min ba da wanda suka biyo bayan su وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه Muhammad tayin mata kullu ummatin kowace al'umma li rasulihim da manzan da muka aika mata li yakudu domin ta kama ta ta kai ta shine ya akudu hudin yautuhu domin ta kai ta mhm.
وجادلوا بالباطل ليظهروا بنا كفاكتهم Allah ya ce wajadalu bil batili suna jayayya da ƙarya lidi hiru bila ga da ƙaryan ake sa gusar da gaskiya an yi iyayi Allah ya ce amma masu wannan fa akatuhum za mu rike su da uku ƙarya za a yi bangan bangan da ƙarfi a ce ita ce gaskiyar gaskiyar ta zama ita ce ƙarya Allah ya ce za a gamu da mu akwai abin da Allah ya sauke ne banda Qur'ani to in ka je ba da ita za a ma shari'a ba sai a duba ƙarya magana da wannan da wannan da wannan suka faɗa suka tara aka ce ita ce doka da ita za a yi hukunci an bar littafin Allah Allah ya ce za a gamu da ni ran da za a gamu kuma gamo ba za ta yi kyau ba bayan Allah ya yi magana ya aiko Jibrilu zuwa manzon Allah manzon Allah an sauke Qur'ani shikenan jama'a sai a duba maganan da wani ƙato ya faɗa ƙato iri na hmm? kurin a yi tunani a ce wannan wai shi zai zama shari'a ma hukunci da shi wallahi idan ka yarda ka ma hukunci da wannan abun Allah ba ka da hujja kurin in dai shari'a ne aka je za a ma da wannan gwara ka haƙura ba ƙur'ani ba amma shari'a da abin da ba Allah ne ya sauke ba ka yarda kuma ta ka kafirce constitution dokar ƙasa ta ce kaza wanda yanzu ba nan nan akwai abin da ransu baya so za su canja ku zo mu goge doka kaza mu sa kaza kuma an yi a ƙasar nan kun sani eh wani yana so dokan nan na kaza a nemo ɗan majalisu a ɗauke ta ba a yarda da ita ba sai a tare a ce to doka kazan nan kuma shi kenan an ɗauke ta ga wanda yau ake so za a sa wannan ya zama shine shari'a to maganar da Allah ya faɗan ga ta nan dai za a gusar da ƙarya da ƙarfi za a gusar da gaskiya da ƙarfi a kawo ƙarya a ce ita ce gaskiya Allah ya ce to a ci gaba da yi za mu gamu za a gamu da Allah in an gamu da Allah kuma kowa zai gane kuskurensa Allah ya gane da mu shine abin da Allah ya ce yanzu haka ake nufi za a yi to fa akattu ma Allah ya ce za mu rike su fa kai fa kana iqabi فكيف كان عقاب wanda suka yi irin wannan Allah ya ce na rike su sa gane ukuba da yake tare da su Mm.
وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا وأنهم أصحاب النار وكذلك هكذا حقت وجب كلمة ربك كلمة أبنجد كان جهنم وأن الله يسير تلك جهنم على الذين كفروا ga waɗanda suka kafirce annahum ashabun nar Allah ya ce su ne ma'abuta gaskiya su ne ma'abuta ashabun nar su ne ma'abuta wuta Mm.
الذين يعملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا allazina yamiluna al'arsha kaga wa'anda suke dauke da al'arshin ubangiji wa man haulahu da mala'ikun da suke gefen sa yusabbihuna suna tasbih bihamdi rabbihim suna cuɗanya da yi wa Allah godiya ay yaquluna suna subhanallahi wa bihamdihi wa yu'minuna bihi ta'ala sun yi imani da Allah bi basarihim da idanunsa na zuci yazdiquna sun gaskata bi wa hadaniyati irin takan Allah Allah ya ce wa yastaghfiruna kuma suna neman gafara lillazina amanu ga wanda suka yi imani ya kuluna suna cewa ربنا وسيد كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك rabbana ya ubangiji wasita kulli shay Allah kai ne kai yalwaci komai rahmatun wa ilma rahmarka da iliminka ya yalwaci komai ai wasiya rahmatuka kulli shay rahmaka ya yalwaci komai wa ilmuka kulli shay ilimin Allah ma ya yalwaci komai babu abinda ilimin Allah bai kewaye da shi ba to ya suka ce فاغفر fasabir للذين تابوا واتبعوا سبيلك fasabir Allah kai gafara lillazina tabu min shirki ga wanda suka tuba suka daina shirka wata ba'u sabilika suka bi addinin islama shine tafarkin ka وقهم عذاب الجحيم Allah ka tseratar da su ga azabar wutar jahima. Mm.
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وأتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم Rabbana ya mahalicci mu wa adkilhum. Allah ka shigar da su. Ka shigar da mu jannati adanin aljanna ta zama. Allati wa atahum wanda ka musu alƙawari. Allah ka shigar da su aljanna ta zama wanda ka musu alƙawari. Wa man salaha da wanda ya gyara aikinsa adabi ne alahum. Fiya da kada au bi wa atahum. Min abaihim na ubabansu. Wa azwajihim da matekunsu wa zuriyatihim da zuriyarsu. innaka antal azizu Allah kai ne sarki mabuwayi alhakimu Allah kai ne gwani fi sunihi daga cikin ayyukanka wa qihim sayyi'at وقهم السيئات ومن تق سيئات يومئذ فقد wa رحمته qihim sayyi'at Allah ka tseratar da su mummunan abu shine sayyi'a azabuwa azaban lahira wa man taqi sayyi'at duk wanda a wannan rana Allah ya kiyaye Allah ya ce ba zai masa azaba ba yau mai izin a wannan rana faqad rahimahu haqiqa Allah ya ji kansa wa zalika وذلك هو الفوز العظيم wa zalika duk mutumin da Allah ya tsere da yi azaban lahira ya dace da shiga aljanna zalika huwa al-fawzu wannan shine rabo azimin mai girma mm.
إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون Allah ya ce innal ladina kafaru kun ga wanda suka kafirce ma Allah yunadawna za a kira su min kibalal malaikati ta bangaren malaiku wa hum yamqutuna awuzan su da kansu kuma suna zargin kawunan su inda dukulihim naru yayin da za su yi gauta lamaqatul la kaga zargin da Allah zai musu iyawa a gare su hukumar Allah gare su akbaru shine mafi girma min makati mu'awud da kuma zargin da suke wa kawunan su isu da auna bi duniya yayin da suka bauta wa wani Allah a duniya na'am aka kira su a duniya ilal imani إن تدعون إلى الإيمان yayin da aka فتكفرون kira su zuwa su ba Allah suka kafirce mm.
قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل Ƙalu za ka ji suna faɗa rabbana ya Ubangiji amata na sanatai ne Allah ka karɓi kai muso biyu? Imatai ne mun yi mutuwa guda biyu mutuwa ɗaya da mutum yana mani ya rayu mutuwa ɗaya kuma da ya zo duniya ya mutu. Wa a yi ta na sanatai ne Allah ka raya muso biyu iya a tai rayuwa biyu da an na ɗukan da suna mani amwatin shi ne mutuwa fa ayu aka raya su. sun ma'amidu suka mutu sun ma'ayu lilba aka raya su zuwa ga tayin iyama na'am فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ba ta rabana Allah muna furuci duk zunubi na zunubi bi kufri na da kabar cewa mai ba su ga wannan rana na tayin kiyama fa hal ilal kuruji minan nar yanzu Allah fita daga wutan nan uwar wujuhu ila duniya da komawa zuwa ga duniya zai yoyi na lin iyo rabana mu koma duniya mu bi ubangiji na min sabilin akwai tabarki ya ubangiji wa jawabu mu lafiya a ta lokaci ya kure kuna wuta a fidda ku duniya ku zo ku sake wa Allah wani ibada babu lokacin nan Mm.
ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ka ji fa adalci irin na Allah duk abin da Allah zai yi an faɗa wa'annan mutanen da suka kafirce mun sai mun sa su wutan sai su ce a fidda su zuwa duniya akwai hanyar fita a ce babu to yanzu suna duniya ko ba za su yi hakan ba maimakon a can aka baka wannan labari a nan duniya yake magana akwai mutanen da za su je can sai sun yi ga wuta su ce wai suna so su koma duniya su yi aiki to kai kuma da kake mummunan aikin kana duniya kaga tunda za a yi wannan abun a lahira to yanzu me zai sa ba za ka gyara halinka ba to ka gani shi kenan duk wanda Allah ya rubuta zai ga wuta ba yadda ya iya sai Allah ya ce ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم zalikul azab allazi an kaga wannan azaba da suke ciki bi ai bi saboda saboda dalilin annahu fi dunya anan duniya idza du'iya Allah idan an ce ku zo ku bi Allah daya kafartun bitoyi sai ka kabarce ga ɗayan ta Allah ba za ka ba Allah ba wa in yi shirbi وإن يشرك به تؤمنون amma idan an ce a zo a tara Allah da wani ai ya ja'ala lahu sharikun a sanya wa Allah abokin tarayya tuminu suna gaskatawa su sadiku sun gaskata bi ishiraki a tara Allah da wani فالحكم لله العلي to wani الكبير hukumu kaga hukunci a wannan rana fi ta'azibi kuma cikin yi muku azaba lillahi yana hannun Allah al-aliyu madaukaki ala kalbi ga halittarsa al-kabiru sarki mai girma ba wani mai hukunci a ran nan sai Allah dama Allah aka taba kuma an je gabansa to shine alƙali هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا huwa allazi shine zarkin da fa yurikumu ayati yake nuna muku ayoyinsa ɗaya bayan ɗaya huwa allazi shine sarkin da Allah ya ce yurikumu ayati dalail tauhidi yana nuna muku dalilan ɗayan tahi wai nazil lakum min sama shine sarkin da yake sauke muku daga sama rizqan arziki bil madar da ruwan sama وما يتذكر إلا من ينيب ai wa ma ya tazakaru ba kowa ne zai ji wannan wa'azi ba illa man yunibu sai wanda ya juyo yarji wa anin shirka ya juyo bar tara Allah da wani فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون fad'ullah jama'a ku bauta wa Allah shi kadai mukulisina ku tsarkake lahu dina ku yi addini dan Allah ba tare da tara Allah da wani ba walau kare la kafiruna ko da kafiri baya so ikhlasu kun minu tsarkaka ku bauta Allah ko da suna ji ku bauta wa Allah shi kadai رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق rafi'u darajati Allah yi ne sarki mai daga daraja Allahu Allah azimu mai girma as-sifatu mai girman sifa aw rafi'u darajatil mu'minina ko kuma Allah yi ne mai daga darajar mu'mini fil jannati a gidan aljanna zul arhi shine sarki wanda ya halitta al arhi yulqin ruwa Allah yana hada da wahayi min amrihi daga umarninsa ala man yasha'u ga wanda ya so min ibadihi daga bayansa liyan zira domin ya gargadar yi kawo ya tsoratar almulka alaihin nasu na abin da aka haɗarwa mutane yau matalaki na ranar gamuwa da al abi hazan la wai su ba da hina yau mal kiyamati li talaqi ahli sama wal ardi hina abin da yasa aka ji yau matalaki ranar gamuwa mala'ikun sama za su sauka na ƙasa ma za su zo yili laqa ahli sama ya mutanen sama da na ƙasa duk za su haɗu wal abidi da mai ibada wal mabudu da wanda aka bautawa wa zalimu wal mazlumi da azzalimi da wanda aka zalunta duk za a haɗu to shine yau matalaki ranar haɗuwa a ranar za a haɗu wanda ya yi zalunci ba zai gudu ba da wanda aka zalunta za a gansa guri ɗaya a ranar wanda ya ce a bauta masa da wanda aka bauta suna guri ɗaya Allahu akbar.
shi kenan in kai ka ce a bauta ma ka kwaci kanka in kuma shi ne ga yi nan dai kuna guri ɗaya wanda ya zalunci da wanda aka zalunta ga su nan mala'ikun da suke sama da na ƙasa duk ana guri ɗaya kowa an haɗu shi ne yau matalaki ranar gamuwa ka daina ganin ka cuci mutum daga nan garin ka je Legas za ku koma ku haɗu Allah zai haɗa ku a guri ɗaya tsaf shine yau matalai ranar gamuwa in dai ka tuna wannan to a dinga rage zalunci jama'a eh kar mutum ya dinga zaluncin dan uwansa ya je lahira akwai ranar gamuwa fa za a gamu ranar tana nan kana ta ɓoye ɓoyen kawai ga wanda ba ka son ka ga- ka ganin shi za a gani a kusa da kai a tsaye yana neman haƙƙinsa yau kuma kai ma ka san haƙƙin yake so dole a bashi to yi ne yasa in dai a nan duniya mutum zai cuce ka ya nuna ma fan ƙarfi da ƙwanji da isa ka bar shi akwai ranar gamuwa tana zuwa za a gamu sai an gamu fa sai an gamu ba yadda za a yi duk yawan jama'a nan ba kai ba kasuwa ba ne bari ya yi wata gabar ka- ka yi wata yamma in yi wata yamma ka yi wata gabar kana kallon sa in yi yan awaki sai ka yi yan albasa ba zai yi ba sai an gamu rana ce ta gama wala a lahira wanda ka zalunta in kana in mutum miliyan ne kai zai hango kuma kai din ma shi za ka hango to shi ne yau matalaki ranar gamuwa kowa sai ya gamu da wanda yake nema kar ka ce yawan mutane zai sa a rasa wani a za a gamu za a gamu in kana gaban Allah yana ma hukunci waye cuce ka zai ka ce gashi kana nuna shi kuma shi za ka nuna kifta ido ya mala'iku sun jeho shi yana nan a gaban ka gayi kuma ba baya nan za a yi hukuncin ba yana nan to a ran nan in dai za a gamu nan kuwa jama'a fa a gamu a hankali eh kar ku yadda a gamu da gamu wadda za ku yi nadama gayi nan abubuwan da ake yanzu da yawa mace tana gidan miji wai- wani zai je a yi- a yi roƙon Allah ta fita zai aure ta A, to, ana yi yanzu tana zaune da mijinta lafiya sai dai ka je fitinan yau daban na gobe daban zai za a gamu za a gamu za a gamu Allah ya da za a gamu eh a ranar gamuwa tana nan tafi to ba za mu tsawaita bayani ba muje kowa ya gane dai muje muje Yau ma hum barizu.
a ran nan Allah ya ce in kun san ranan ko ba ku san wannan rana ba hum su a wannan rana Allah ya ce barizuna duk za mu bayyana da su shine barizuna ay karijuna min quburihim kowa zai fita a kabarinsa a wannan rana ya Allah ya ce La yakfi ala Allah minhum shay.
duk wani abu da kuka aikata a wannan rana ba abin da zai buya ga Allah kafin ma ka faɗa yau abin da ya san abin da yake zuciyarka dama ai ka ba Allah min shay'un liman al-mulku al-yawma Limanil mulku al-yawm.
Allah kuma bayan taro ya yi taro duk mutanen lahirawa an tara su guri ɗaya Allah zai yi tambaya liman mulkul yau yau kuma waye mai mulki a duniya kowa yana da nasa dama wannan yana mallakan wani bangare wannan yana mallakan wannan sai Allah ya tara sarakunan ma ga su tsirara ba a so ma ka ce masa ba saraki malami da almajiri ana guri ɗaya mace da miji ana guri ɗaya da wanda ka sa ya tsare ka da wanda ake tsarewa duk guri ɗaya da masu kare ma lafiyar da wanda ake karewa lafiyar duk a guri ɗaya da wanda za a bawa biyan bukatansa da wanda ake biyawa yana guri ɗaya da wanda za su kare rayuwar wani a halakar da wani don rayuwar wani ya gyaru da wanda aka halakar da wanda ya za aka halakar da wanda suka yi dan wani da ana guri ɗaya shi kenan Allah zai ce li- waye wai ko mai mulki a yau in Allah ya faɗi wannan ba kafin a yi magana shekara arba'in fa ba kwana arba'in ba ne an yi shiru sai an je shekara arba'in kuma lahira ba irin duniya ba ne fa a haɓa mana yanzu a nan duniya idan aka yi wannan taron kai tambaya kai shiru ai wani zai yi tari to can ba tari kuma in aka yi wannan tsayuwan ina nan duniya ne ai wani zai atishawa ko to can ko atishawan babu babu kuma wani ai zai gyara murya ko babu wallahi yanda ka san sha biyun dare haka za a zauna shekara arba'in ba mai motsi arba'in shiru abin da ya sa aka je arba'in ɗin idan wuni ɗaya kai ma wai ko gobe wani zai ce shi ma yana mulkin da Allah ya ce waye mai mulki idan gobe aka fara hukunci sai a ce ai kaga wani da yana so jiya zai yi magana ko to kuma idan safi aka yi ma a ce kash da rana ya ce ne wani zai yi magana to da haka sai Allah ya ce a je shekara arba'in na gani ko da mai magana jira dai kadai aka je shekara arba'in baka yi magana ba rayuwa ka ce ta duniya gaba daya ana jiran wai ko za ka ba da amsa tabbacin kuma kowa ya ji ana wannan maganan kowa ya ji maganan Allah waye mai mulki a yau din kowa ya ji ba wanda wai zai ce a ran nan ba kurma ai ba kurma kowa ranga dau zai ji a ran nan ido kuma kowa yana gani ko makaho ne ran nan da idansa ranga dau ba kurma ba makaho eh kowa ya gani kowa yana ji ma an ce ma da makaho a zuciya ce ba idanu ba sai an je shekara arba'in ba mai magana babu babu kenan Allah ya ce ta yi hukunci a ran nan Allah zai bada amsa ya zai ce lillahi lillahi alwahid to bayan alqahhar shekara arba'in ba mai magana lillahi Allah zai ce kaga sarki Allah alwahidu shine matsayancin sarki alqaharu shine sarki mai rinjaye ne karki ga halittarsa baki daya mhm.
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم Allah ya ce al-yawma a wannan rana ta yau tujide kullu nafsin bayan Allah ya gama wannan magana zai ce a yau ne za mu yi wa kowa sa kayya bima ka sabar amma fa da abin da kowa ya aikata a duniya la zulmal yawm a yau ba zalunci kowa abin da ya gani abin da ya aikata ne Allah zai ce za mu saka mu yi ne kaman gabatarwa ne da Allah zai yi to a yau za a yi wa kowa sa kayya kowa ya ga baki ya zargi kansa wanda ya ga fari yawa Allah godiya rahamar Allah ce la zulma yawma ba zalunci kowa abin da yayi za mu saka ana gama wannan sai a fara hukunci na'am إن الله سريع الحساب Allah mai gadajen hisabi ne mai gaggawa ya zuba jamil kal dukkanin halitta nan gaba ɗaya za a gama musu hukunci fi qadar nisfin nahari gurgurdan rabin wuni min ayyamud duniya daga kwanukan duniya Ali hadisi ne nuna mana haka daga karfe tara zuwa sha biyu rana an gama Eh, in dan wuta ne ma ya shiga wuta an dan aljanna ne ma ya ga aljanna eh amma da kaji ana gaggawan hisabi mumini ne zai ga an yi da wuri shi kafiri yanda ka san shekara dubu aka yi haka zai ji eh an kaga ranar nan ya zama mai sauki ai sai ga wanda ya bi Allah wanda ya bi Allah ne zai ga ranar nan da nan abin haka ya gama amma wanda bai bi Allah ba ai a wannan rana zai je kaman kwa- shekara ne guda yi mana kamar shekara guda ne in haka ne yanzu a nan duniya karkare din nan ya kama kana ciwon hannu kana kuka an gari yawa ai kaga kamar dare goma aka hada ko to amma kaga wanda ya ci kazansa da shinkafa ya kwanta barci ai kaga shi kuma zai ce har ladane suka kiran sallan farko to yi a cikin daɗi yake wanda yana cikin daɗi gari sai ya kwana da wuri wanda yana cikin wahala kuma ba zai ji daɗi ba to yi ne wannan rana haka Allah zai zartar إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم العزبة إذ القلوب لدى الهناجر كاظمين wa andirun kai musu gargaɗi fa yawmal lazifa ga wannan rana yawmal qiyamati min azibar rahilul qurba ranan da aka kusa tafiya yine azibatul tafiya ta kusa wanda zai ga wuta zai je wanda zai je aljanna zai je shine azifa idal qulubu a wannan yayi saboda tsoro ka mai ta zuciya tartabo wuta daukaka ladai a wannan rana inda lahanajiri tana nan ga nan karanka kalma kazimina mumtali'ina gaman tana cike da bakin ciki min al'umma na bil jam'i an yayi kinta ne mali zalimina ما للظالمين من هميم ولا شفيع يطاع mali zalim me ke ga zalim mina mimin azalim ba yi da wani masoyi wala shafi'in barantana wani wanda zai cece yi da wanda ya bi ai la mafhumun ne lil wasf idza la shafi'un lahum as- asalin ba su da masu ceto فما لنا من شاب أو له مفهوم بناء ne ala za'amin anna lahum shuwa da suke cewa suna da masu ceto law shafa'u fa da ma ka kaddara akwai ceto lam ya kabilu ai ko da ceton suka yi ma Allah bare karba bare ma babu ya alamu يعلم كائنة الأعين وما تخفي الصدور idan wannan rana yayi aikin da kake ga kankani ma abun Allah babba ne ya alamu kainatullah idanu wannan in yayi hayinci Allah ya san yanzu nan kana zaune ka ɗan yi haka da idanka sai kalli matar wani sai ka ɗauke to Allah ya ce akwai a rubuce ki kuna ba kwa hiri da wani mutum a nan duniya sai ɗansu ya zai hucewa sai kake hararen ɗan shi ɗan bai san ma ka harare shi ba a lahira sai an saka masa akwai sakayya Hmm. harara in kai wani sai Allah ya yi sakayya an rigiman ku da uban ne to shi ma uban kaddara shi kansa ka harara akwai hisabi da haka mutane sai ya gani sun mayar kan ba komai ba kudin kana tafiya dan mutum bukatar sa bai biya abun ka ba ka dinga hararan sa akwai- sai an yi hisabi wannan abun babba ne babba ne ni mana ba ce kake ba mutum ba ba sha kake bayi ba kurin gani wannan sai ba za ka masa ganin girmamawa ba ka ji yana da wata nima da Allah ya bayi kuma yake nan ka dinga zuba masa muzurai wa yana harara ga ga samari matasa kusa da shi a wani ya gama da shi a lahira da akwai hisabi Hmm? ko wani yana wucewa ka taba wani haka ka ce haka ba abin da ya ji amma dai akwai hisabi ko a baki ko yanzu to Allah ba zai bari ba akwai hisabi duk mummunan aiki ne matar wani wanda ba taka ba ba ma ka daga ido ka kalle ta ba hararan kai Allah ya ce za mu rama ka'inatul lahi to yaya a ji a kafa banci yanzu a he a jama'a ba a jin kunyan Allah ba a jin kunyan manzon Allah kaga wai wayewa ne a maraya kafa banci yana kallon matan mutane kuma shine yayi an goyo wata ababar ka kure ka gama kallo wata ta zo a mota ka gama kallo wata tana tafiya a kafa ka gama kallo wannan shine zama kuma da yamma shi kenan a ce wannan ne majalisi a duba wani babban titi a tare in ma bakin kasuwa ne sai a duba inda mata suke shigowa siyayya a girka banci ana kallon su wannan zai zama addini ai matar wani idan ka kalla ko da kuskure ka kalla akwai hisabi bari a ce wannan ya zama shine aikin gaba daya inna allaha la yuzlimu mithqala dharra إن الله لا يظلم مثقال ذرة dan buɗa masa nan alƙali ya shigo ku dan buɗa masa nan alhaji ka ja wannan yawa mu zauna alƙali shiga na wa in takunu إن الله لا يظلم مثقال ذرة wa in takunu وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا ko عظيما kun gani ko da ƙwayan zarra wallahi Allah baya bari saboda haka mun samu hikayar wani bawan Allah sunansa wato malam Hassan Basri to shikenan wata rana yana tafiya sai ga wata mace ta fice Allah ya bata tsayuwa da zaci a jikinta sai malam Hassan Basri yake banta yake banta wali ne hima yake banta sai ta waiga ta kalle ta ce bawan Allah ba ka tsoro ne ta ce na waye ya ce ya alama ka'inatin layu يعلم كائنة الأعين وما تخفي Ita yanzu الصدور ba ka jin tsoron ya alama kayan na tallayin idanu mai haɗinci o ma tuku bi zuru ya ce ai sai ya tsaya ya daina banta can an jima da ta tafi ya dinga banta sai ta ban Allah ya kake bi na ya ce "I, idanun nan naki ne ya fitance ne ni." sai ta wannan ba laifi ya yi bari in biya maka bukata ka zo na ana zuwa mana zan basire yana tsaye can an jima sai ga wata kuyanga ta zo da irin wannan abin nan na tangaran na kwano an sa irin wannan tumakasan an lallabe tsagaisa ya ce kai ne wanda take bin sayyada ana da take tafiya ta ce ka tsaya nan ya ce ni ne ya ce to ga nan ta ce yanka maka eh ya ce abin da kake bukata ta ce yanka maka ya buɗe ta mazaza yana buɗewa sai ga a idanunta biyun ta ƙwaƙule ta kawo tunda idan idanun ne fitinci ne tana zuwa ta ƙwaƙule idanun ta kawo masa to daga nan ya rasa inda kansa yake ya bi yana zuwa ya tambaya ina labarin ba aka ce ta mutu ta mutu kaga dalilin ka wani ya kai kansa ai kaga sai kai nazari sai zai to yi bai ga ta zama ba sai je kabarin sa yayin rumfa ya zauna ya kafa ya kafa hema sai ce na ita nema mata gafara a kabarin na ga abin da Allah zai yi yana ta mata bismillah da kulwa yana yi sai ganta a mafarki sai ce baiwar Allah a dalilin ki kai to ni a dalilin naka Allah ya sa na aljanna abin da zan iya gaya ma kai ta kanka ni ta sanadiyar ka din na yi ga aljanna ya shiga to kaga ya alamu kainatul la'ayun a dalilin tsoron Allah mun zama wani sahabi na manzon Allah shi tun da yake a duniya bai taba kallon matar wani ba to yana yawo wata rana Allah cikin ikonsa sai ya kalli matar wani sau ɗaya yana kallo sau ɗaya sai ya zo gida ya zauna ya samu idan sai ya ce wane ido idan sai yake wa gargaɗi ce kai ba na hana ka kallon matar wani ba kai ke kallo ai na hana ka kallon matar wani ko eh kaga kai kai gabanin ba mala da ka zauna kar ka takura musu a na ga kurin za ka ja daga nan sai wannan bawan Allah daga wannan lokaci me muke magana ne sana hana ga ganin matar wani ba amma kar ka ƙara ana nan wata rana na cikin tafiya sai Allah ya sa idan nasu ya kalli matar wani ya zai zauna ya ce to na ma kashe da kare na kallon matan mutane baka daina ma kana kallo amma ka yi sau biyu na ma uzuri in ka yi sau uku ba zan zartar da hukunci ana nan ya kalla sau uku sai zo gida ya zauna ya ce to ai na gaya ma karka kalla sau ɗaya karka kalla sau biyu yau ka kalli matar wani sau uku to yau ne ranar hukunci ba inda ya tsaya sai ya je gurin yan koli ya je siyo irin dogon alluran nan ya zai ajiye a gaban sai ya ce mun yi alkawari ne daga Allah ku zauna shiru da Allah alkawari ne daga Allah muka yi Allah ya ce mu daina kallon matan mutane kuma ka kalli matar wani sau ɗaya ka kalla sau biyu ka kalla sau uku to yau zan zartar da hukunci shine abin da ya kamata sai ɗau alluran nan ya caccake ruwan idan nan nan ma ya caccake sai ya je ce to gobe ma ka kalli matar wani kenan daga ne zama makawo to saboda haka bayan Allah ana baku labari akan wannan za ku yi mamaki duk mumini mutumin kirki wanda kana sa rai da aljanna harara idan kai wa matar da ba ta haka ba akwai hisabi saboda haka a yi a hankali Allah a wannan rana ko ƙwayar zarra ne ba zai bari ba saboda za a auna sikeli ne akan gaskiya wal wazan yawma والوزن يومئذ للحق فمن ثقل موازنه فأولئك هم المفلحون ومن كفر موازنه فأولئك الذين كسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون to sannan Allah ya ce wa nara ala mawazin al ونرى الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من كردل أتينا بها وكفى بنا to حاسبين ka gani ba ranar yadda take Allah ya ce wa nara ala mawazin al za mu ajiye sikeli na adalci liyawmil qiyamati fala tuzlamu nafsin shay'a ba wani mai numfashi wanda za mu zalunce shi Allah ya ce fala tu dalamu nafsin shiya wa in kana mithqala habatin min kardali ko bayan gadayi ne alkhairi ne sharri ne Allah ya ce na taina biya za mu zo da abin wa kafe bina ka isa da mu wajen lissafi in dai lissafi ne aka ce Allah ya kare sai an kididdige an kididdige an kididdige an baiwa mai gaskiya gaskiya an kididdige an kididdige an gano maran gaskiya an baya rayin gaskiyarsa to saboda haka abu ne babba kana malami kana almajiri ana koyi da kai ba ka da aiki sai kallon iyalan mutane shi yasa fa wannan sallar da za a yi Allah ya ce ku yi ga masallaci ai me dalilin yin masallaci kar a ga abin da ba shi da kyau abota Allah kur nan ginin ya tare nan ginin ya tare mun ya kamar abota Allah wanda zai fice ma gani ba za ka gani ba in ya ya gagara aka ce sa sutura kar ka kafa daura da kai kamar gefe shi ne wucewan kar ya dau zunubi kana kallon inda kake ajiye goshinka kana sallah har kana ganin wani abu da ake saukewa wani abu da ake dauka ba ai dan Allah ba to wannan ranar na gaya muku babban rana ce kuna tafiya da mata ku daina sa matan mutane a hanya kuna bin su a baya idan hanya ta zama ɗaya ko ku yi haƙuri su tabi ko ku yi sauri ku tsere musu amma hakan ba ƙaramin bala'i yake jawowa ba kuma duk mutumin da kuna zaune al'ada irin na yahudu ku daina matarka rufin asirinka wai sai kayan abokai sun zo fitirin ɗinka sai ka ce wance ki kama na kayan abinci haka ba ake yahuda wannan yi mana sai ga mutum ya kawo kayan abinci mata alaje sanin ku thank you thank you sami ah ki wani ya burge kai wannan mata ta sa wani ai kai ba karamin mutum bane haka kaje ka auro zabjejiya kai a ba na gaya maka ba wani ai ka burge to kuma da abu ne na yahudu matar ka za ka wani wani ya ce ba zabjejiya ta ya ga sirrinka wata rai zai aura a ci gaba da zuwa gidan naka ne a ci gaba da zuwa ana ganin sirrin naka ne ko ai kaga ba zai ji alkhairi ba duk wannan yahudancin ku daina yi iyalinka kar ka yadda wani ya ga matarka ita ma ka mutunta ta ka mutunta kanka wanda ya zo gidan nakan ka mutunta shi in ya ga matarka shi ya dau zunubi kai da ka bari aka ga matarka ka dau zunubi ita matar da aka ganta ta dau zunubi to idan aka hana wannan zunubin ta bangare guda uku kowa ya mutuntu to saboda haka rana ce babba a dinga yi a hankali a irin wannan zamanin namu namiji katu wai zai tara matan mutane kamar ɗari ya ce zai koya musu karatun ilimi karatun ƙur'ani kana namijin to kaddara ma a ce ma yana da kyau ma yana da kyau ma kaddara ka yi an ce ma yana da kyau ma duk duniya ba inda ya dan yake da daman ya halakar da mutum sai ta bangaren mace in dai shedan ya kawo mace ka tsallake ya bi da kai ta hanyar dukiya ka tsallake to nan wali ne saboda haka kun manta rigiman farko a duniya kabila da ya kai ya habila a sanadiyar mace ce farkon kisan kan duniya ba mace ce ta haddasa to kuma yanzu a ce kana namiji a tara ma matan mutane ba lagai san kai kowace tana tsakiyar karfinta kuma kai ne malaminsu ba ma wannan ba ƙur'ani abin da ya faɗa muryarta wannan al'aura ce da Allah ya yadda wani ya koya matan wani ƙur'ani ko ilimi Allah muke bauta fa sallan isha bayyanawa yake Allah ya ce mata su ɓoye saboda illar da take bayyanawa magarba raka uku nan biyu mu bayyana ɗaya mu bari aka ce duk su ɓoye su in namiji ya ɓoye bai bayyana ba fa ƙauli ne ya kama shi fa in namiji ya bayyana inda aka ce ɓoye ba'adi ne to amma Allah ya yadda hukuncin ƙabilun da suke ɗauka da ba'adin gwarahi da illar da yake bayyanawa idan a sallan azhar mace ta ɓoye kuma ɓoyewar da gangan a magariba da isha hukuncin ya fi ƙarfin ƙabli fa sallama ya ɓaci sama Allah ya ce ban yadda ba su ɓoye kuɗa na bayyanawa ne ya ce na sani illa ne su ɓoye wanda Allah baya so a ji muryarsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da matansa sai Abdullahi bin Umar Makatum ya shigo baya gani sai manzo Allah ya ce ku tayi ku yi bayan labule suka ce ai makaho ne baya ganin mu sai manzo Allah yake to ku din ba ku ganin sa in shi baya ganin ku ai ku kuna ganin sa dole bai makawan da yayi sai da aka kulle matan suna bayan labule suke gana da Annabi Muhammad to saboda haka shi addini ba a yinsa da son zuciya duk namiji ya koya matarsa ibada kar ka ce mijin wani ne zai koya matarka ibada kai ka koya masa wani ibadan mata yana da nisa ne daga mace ta iya daga fatiha zuwa alamtar kaifa ya ishe ta addini ka koya mata kawaidi farilla sunna musabi ya isa dama su yawancin su ma yau da lafiya gobe ba lafiya a addinin ma Allah ya musu sassauci ga sallah nan in jini ya zo da za su yi wata suna jini sallan ba za su rama ba kai Allah ya ce su bari wannan wannan larurin ma ba ya ihe su ba Allah ya ce haka to azumi ba haka ce to tunda yi ba na kullum kullum bane daga shekara sau ɗaya ne a rama kaji labar ala kaji dalilin rama azumi shi ma azumin da shekara ake ana yi ba ramuwa to amma tunda wata goma sau ɗaya ake yi wata ɗaya ne Allah ya ce wannan su rama to yaya ramuwar azumin lamarana ne yana da alfarma idan mace tana haila ta bar kwana biyar yau ta yi kwana ɗaya tana nan tana nan ta yi sati ta yi kwana ɗaya a haka sai ta rama kai in ba ta rama ba yau wannan lamaranan ya zo ya fice bayan lamarana sai ta rama sai dai malaman fikihu sun ce to saboda ta yi sakaci a duk gurbin rama kwana ɗaya ta sadakar da alhaɗi kwano ɗaya alasaini ɗaya wannan sakacin horo ne wai gobe kar ya zo ga haka wannan ma ba Allah bane malamai ne suka yi kididdigi suka ce hakan yayi in ma ba ta yi ba ta raman yayi to amma tana so ta yakan horo ne to wanda Allah ya ce haka murbe idanun mu mu kakkame su yanzu jama'a malami ya zauna yana koya mata karatu kuma Allah yana ya alamu kayanatul ayun a je lahira a dinga haɗa kai hisabi da matan mutane kai da kaje koya mata karatun ya kai ke da kika tsunkanta mata da murya mijinki ne ran nan da ka doke ta matarka ce har duka ba ake yi eh sai mutum ya dau bulala ya ce kin yi nace sai ya dinga dukan duwawun nan matar mutum to Allah ya gane da mu akwai aiki mu je mu samu gurin tsayawa wallahu ya qari bil haqq wallahi kaji Allah ya ce wallahu ya qari bil haqq Allah zai hukunci a wannan rana fa amma bil haqq akan gaskiya don idan iskan damuna ya zo wani rehe ya gogi rehe ɗayan ya cuci ɗaya a ran nan wallahi Allah sai ya kama ya rama duk da ba aljanna za su ba saniya idan kun loda tirela a garin irin hakan nan da suke yi mota yana yi sai wani saniyan ya taka kafar wani a lahira sai an rama gayi dai ba da gangan bane su ma masifa ce ta sa to sai an rama sai an gama irin wannan duka Allah sai ya ce to kunu turaba sannan sai ku zama rere amma Allah ba zai bari ba to muna gaya muku duk wanda zai je lahira kar ka je da haƙƙin wani zuwa lahira da haƙƙin wani gwara ka je da haƙƙin Allah ya fi sauki shi yayi ka zai yafe ma amma haƙƙin wani ba zai yafe maka ba saboda haka sai a kula shi yasa ba kwa kula ku gani idan an zo haƙƙin manzon Allah idan mutum ya zagi manzon Allah ko ya tuba sai an sare wuyansa amma ka zagi Allah ka tuba sai a yafe ba za a sare wuyan ba bambanci kenan in ka zagi Allah ka duba sai a yabe aka ce me dalili ya ce hi yayi ka na manzon Allah aka ce to haƙin wani ya rafi a kanka ba zai yafe ba sai dai an sare wuyan a je lahiran a lahira annabin ya ce ya yafe hi kenan amma dai wuyan nan sai an sare to wannan kaɗan kenan ku dinga kula ku daina zuwa da haƙin wani lahira duk wanda ka san kana da haƙƙinsa ka biya shi ka yi firi sannan ka je lahira ka huta ko ba a yin arziki da wayo ka tara wannan ka tara wannan da kuɗin mutane za ka yi kuɗi ai ba zai yi ba ai ba a tara kuɗin mutane a yi kuɗi ka ba mai haƙƙi haƙƙinsa in Allah ya ajiye ma ta ajiye in Allah bai ajiye maka ba ka je salon alin ya a ce ka je da dukiyar da ba taka ba to yi ne ya ƙari bil haƙ Allah zai hukunci akan gaskiya.
Wallazina tad'una min dunihi la yaqruna bi shay.
Wallazina sune wa'anda tad'una ay ta'buduna kuke bautawa ku kafiran Makka bi tayi wayayi. Min dunihi koma bayan Allah sune asnamun gumakai la yaqruna bi shay Allah yace ba za su yi hukunci da komai ba. Fa kai bai kunu da shuraka lillahi abinda ba ya iya hukunci yanzu gunki zai iya kai ka. Zai iya raya ka. to dan me yasa kuma za a ce su ne abokan tarayyan Allah inna Allah inna Allah huwa samiul basir inna Allah huwa samiul ya qawalikum mai jin karwalolin ku ne basirin masani ne malamai suna faɗan jin sa dan da ganin sa wa annahu sami'un basirun yasma wayara la ya azuba an sam'ihi musma'un wa in kafiya wala yajibu an ru'yati mar'in wa in daqqa wala yahjibu sam'uhu bu'udun wala yadabu ru'yatuhu zulam yura min ghairi hadaqatin wa ajfani wa yasma'u min ghairi azmiqatin wa azanin kama ya alau bi ghairi qalbin wa yabdihi bi ghairi jarihatin wa yaqlubu bi ghairi alatin to idza la tubihu sifatuhu sifatul khalqi kama la yabihu zatuhu zawatul khalqi saboda haka matabbaci ne da ji matabbaci ne da gani jinsa ba irin namu bane nisa baya hana hiji kusa baya sa ya ji abu kaɗan ƙara baya hana yi ya ji wani abin ganinsa kuma duhu baya hana yi gani ganinsa kuma ba irin ganinmu bane gani ne wanda ya dace da sufar Allah maɗaukakin sarki to inna Allah ta'ala sai Allah ya ce sami'u duk abin da kuke faɗa ya ji basirin kuma yana sane da abin da kuke aikatawa mutum zai zo gurin Allah ya aikata alkhairi na'am awalam yasiru awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu allazina kanu min qablihim awalam yasiru wai jama'a shin ba ku bulaguro ne kuna tafiya ban kasa fayanzuru ku duba mana wannan fadan fawul fasaha ce kayfa kana aqibatu allazina yaya ƙaryan wa'anda suke min qabli kuma na can gabanin kanu humu ashadda minkum quwwa sun bi ku tsananin ƙarfi ba za ku gane labaransu ba sai mutum yana karanta bada'u zuhur fi da ƙa'iƙu duhur idan mutum ya duba bada'u zuhur fi da ƙa'iƙu duhur a nan ne zai ga ƙarfin adawa don idan mutum ɗaya fita jeji zai iya kama bishiya irin na kuka kamar yadda za ka zazzage ciyawa zai jefar bai damu ba Allah ya ba su ƙarfi haka manya manya ne to amma duk ƙarfin nasu bai wadatar da su da komai kanu ashadda min quwwati wa asarin fil arabi masu mansani wa kusurin sun yi masana'anta a ƙasa yi ne asarin e gurbi a ƙasa menene gurbi an yi nan an yi fandijin an gina katanga an noma nan duk inda za su yi wa ƙasa bauta sun yi a lokacin da ada da samuda idan suna nan ka ce duniyan kamar dan su kada ya kai imana mutum ɗaya yadda mu a nan gona da za mu noma bai bi kilomita ɗaya ba to mutum ɗaya ba'a da zai ɗauki kamar kilomita ɗari biyu ya noma shi kaɗai shi kaɗai wannan tantan ɗinnan namu da za ka gama goma wallahi ba za su yi aikin mutum ɗaya ba duk wani bauta da za a yi an yi Allah ya ce yanzu suna ina sun bar mu an bar wa kakanka an bar wa kakanka har yau abin ya zo bakinka to a biya a hankali da abin da ake tunani wanda za su riga ka sun yi abin da ya sa Allah ya kawo irin wannan sun yi wa ƙasa bauta yau abin da ake kenan sai mutum ya samu kuɗi ya samu kuɗi ya wadata ya rasa me zai yi sai ya ce ai zan je in buɗe wani gadalan ɗina ai wani ma yana da gadalan wani ma wai abin ya zama gasa ba dan Allah ba kana ɗan ya kana arba'in yau za ka je ka gina wani dibino yau za ka je ka gina wani mangoro ka ci sai mutane mabukata ka ba su mana in ka je ka same mahaifinsa yana cikin ƙangin wahala yana kaiwa ƙasa kuɗi an je nan turakta suna noma nan nan ana gyara nan akwai wani dibino ya ji labari daga saudiya zai zo ya dasa ya ji labarin wasu kaza na zamani zai zo ya kawo an ce ga iyayenka suna cikin wahala sai yamma ta ya buga wannan wa ya kana ina ne ina gona ina gona zo mana a zuwa na kallo a ran kaɗe wannan yayi a kyai kyai wannan ran a shi kenan abin da ake kenan a nan ma kuma nan gaba wannan abin da na zamani zan yi a nan ni shi zan gyara a nan nan fa eh abin nan zan yi na ciwon kizi nan fa haka za ka yi ta muka mutu wani abu da za ka yi ga iyayenka suna cikin bala'i filin kadai da ya siya ya kai miliyan goma babanka yana ƙauye ka je maraya Allah ya ajiye ka duk ka manta da su ka tsira abin da ba layin ka ba shine za ka je ka yi da ɗin kai ka kai kanka nan yadda Allah ya ma ni'ima sai ka dawo ka zo ka zauna da mahaifinka baba barka dai lafiya duk wani aminin ka da kake jin daɗin sa ka kira mun shi ina wannan kuɗin naka miliyan goma wannan dubu ɗari biyu wannan dubu ɗari uku wani ma ya kyauta mu wannan dubu ɗari biyu wannan dubu ɗari biyu inda ka yi haka ka gani ko bai ce Allah ya ma albarka ba a zuciya ya faɗa sannan an gama ba za mu je can ne a ka bar mu a nan ma to yake nan ina kanin ka babba wanda yake kula da baban naka ga zo baba fa nayi nayi ya ce ya zo na nan me matsala da kake so kai na maka turin ka dai dan wannan motar nan muka siya ma zan ka dinga haya ne ka bar baba ba za zai ba ta miliyan ɗaya ka ba masu haya kai ga dubu ɗari biyu a hannunka kar ka bar shi ka kula da shi kwanan da muka samu labarin wani bawan Allah babansa ne ya je Abuja ya ki buɗe masa get ɗin wallahi tallahi ubansa ne mahaifinsa man Suleiman yana gaya mana na Gombe Malam Ahmad ya san ya je aka ce ya aka bude ya ce wa ya ce baba ka zo ba ni da lokaci ne an ce ka tambayi lokaci na ya ce ai ban tsara da wannan zuwan naku ba kurin ya ja kofar ya rufe da kyar da kuɗin mota da komai uban ya dawo gida ubanka ne mahaifi ya je ganin ka wai ka ce wai a tsarin ka kai baka tsara yau ya zo ba ya ce kurin a rufe kofar uban ya dawo wannan ko ina za a ni ban sani ba uban naka ai tsari ya lalace tun da kaga babanka ma ai kai a hakan ma ai kai laifi kurin sai tuba a gate din ne zaka fada kana tuba ma sannan yayi abin da ma yafi ma zuwan uban kurin ya ja rufe ya koma gidansa eh ta haka za ake mu ba tsari kurin ba ba komai zaka tayi ka zo guri na haka kurin babansa ne amma kaga da kanin matarsa sai ai bari zai yi yawwa to ka gani yayi irin wannan ku kula in Allah ya ba ku duba ba ku koyi da mu ne eh ai yanzu da gona nake so duk gonan karkaran nan na sai wallahi da gona nake so ina gaya ma yanzu na sai gona dubu dubu na saya har wasu in ce aje gonan nan kaza aiki aje yanzu ba mai aiki ba mai aiki ba wanda zai ce ina da gona za ka je aiki ƙarya kake babu yanzu na je na mallaki nan na mallaki nan da ƙarya da gaskiya kun zo ku ji karatu na ɗauke ku zan je yi aiki da ku abun Allah ba hisabi ya kai ba ku bauta Allah ya ce malam ne ya samu aiki a daga wannan gonar sai wannan to yanzu akwai wanda zai ce ya zo nan na sa ya aiki akwai to kuma saboda ma kar ya raba mana hankali yanzu jama'a muna da matsayin da in Allah ya danna ga za a iya sayan motan haya kamar goma ba mutane yanzu na da mota ɗaya na min haya to kar a ce ga wani abu nan ya taso hankali na yana kai ban biya muku karatu ba ba ruwana da shi jama'a umaran nan fa kun san za mu iya tafiya in dai an yi niyya dan abin da za a biya dubu ɗari biyu dubu ɗari hudun nan za mu je haka ne yanzu an je to an zauna dan a biya muku karatu ne jin daɗin da duk ake so a ji mun sani kuma duk hanyar da za a bi mun bi kowa sanin hanyar eh to amma babu yanzu nan ba wanda zai ce ga gonan mutumin kuka da na mallaka ba a isa ba in ko ka ga wani guri ne a gida muka saya dan almajiran ne a gina su ga su zauna wannan ma kuma dole sai ya kama ba kurin za a ji a ce ga wani fili an saya a bari ba ba mu haka bare mu je lahira in mun je lahira ni da yan garin nan ba wanda zai ce mala abba ya kwace gidana ba kuma wanda zai ce mun kwace gonansa babu shi ko ta hanyar dabara amma dabaran mun san ta tun da ka nemi aro zan baka dubu goma zan baka talatin na san kana da gona sai a baka hamsin to nan gaba dai kaga kuma gonanka yana hannu na a haya na karba na ƙara ma kuɗin da dai duk abin ka abin ba zai dawo hannunka ba kuma dole ya zama nawa haka ne ko to sai me amma ko ɗaya babu amma ku ku dinga tada hankalinku sai ka mallaki nan ka mallaki nan Allah ban ka zauna dan shi ba ya yi ka wa Allah wistaqamu ala dariqati wa Allah wistaqamu ala dariqati la azqainahum ma an garaka Allah wistaqamu Allah yace da za ku tsaya kan gaskiya wallahi Allah yace ruwa ne da zan sha sai Allah ya mana ruwan golma ba ruwan in ma ba a yi maka ba za a ma abin da kana zaune za ka rayu to ba yadda da Allah bane ya ba dole a sha wahala ba an bar yi dole yi ma ya bar mutane amma ka ce Allah dan shi ka zauna ai ina gaya ma duk abin da kake so sai ya maka duk abin da muke bukata Allah ya ya mana ya ba mu lafiya muna zaune ba mai bin mu bashi ba mu da matsala ba mu da tayin hankali ba abin da zai hana mu karatu to me muke so muna da daman da za mu bauta wa Allah ba ma jin kunyan wani ya zo a ce mun razana babu shi zaman da muka yi a guru a lokacin da za a raba feguna a guru ni ne addu'a kwamishinan da yake kai aka bayi sannan ya fara rabawa sannan ya zo guna ya ce kana so in ce bayan da bukata ya ce to ai dole yi wa malamin ka yi kira malami na ya bayi fili biyu masu rabon gurin lan an saban suka yi kokari suka zo suka ce ko ba ka so ga fili biyu mun baka na ce to yi kenan da na tayi suka yi fili na kira wani amini na na ce na baka ɗayan na baka har yanzu na bar guru ba ni da taku ɗaya ba ma wannan gurin ba ina so zan mallaki tauzan ba ya tauzan ba handre ba ya handre da ake faɗa ba dubu zuwa dubu wallahi zan mallaka a haɗa fili ɗari na ce nawa ne zan yi yadda na je garin haka na dawo me kai ne karatu ne abin da Allah ya sa na je na kyautata malami na yadda na shiga na fito na zo zauna kuran sai hi kenan yanzu a ce ga filinka na gunwa ne za a sai da hi wayannan dillalan yau su zo gun nan yanzu akwai karatu gobe su aka maka lawo wancan filin aka nema fa ina ina na gabar a wannan sai ai sai na je da kaina to jama'a akwai wani abu ya taso za mu tafi yanzu aka ai karatu kullun dillale ne sabo da yamma suna gunka an ja wancan mun juya ma da wata fa na bangaren lokacin nan fa an saya guda biyar din nan an hada su yanzu ma nan ake nema ka din kai kai ka ce karatu za ka yi kuma ka yi ga layin da ba naka ba kasuwancin ka koma sas ko karatun za ka yi wa mutane wannan nuna muku ne wa saboda duk wanda zai yi koyi da kai to ka tsaya abin da za a yi a yi koyi da kai a yi dan Allah to amma kun bi wannan layin za ku rasa lahira za ku rasa lahira amma almajiri ya zo zai yi karatu wanda yake karkashin mu ya ga inda zai noma ya ci abinci wannan babu laifi sai yayi me dalili ba ma zuwa ne wani abu ya tara mana hankali a ce ba ma da daman da zamu koyar da karatu ko bakon na gaya muku yi duk inda zai zo dai ƙarshen mutum a ce gwamna wallahi ya zo nan sai ya ji karatu dole ko ya tafi ko ya ji ba wai ba a shakkun wai cewa in ya zo sai an tayi dan shi abin da aka yi muku ya ishe ku yara gwamna ne ya zo duk nan wundunan ba bindiga aka leƙa muku ba na kalle ce don kaɗai ka zauna ba za ka yi don kai ba in ce saboda ba malami ba ne dole gwamnan ya zubi a ƙasa muka ce kuma ce dole sai ka ji karatu ba tsoho ba ne bare ka ce wanda ya sauka yana kan mulkin moba ya kusan ɗari an zan auna ko kuma muka ce dolen kakansa ya ji karatun aka yi abin da za a yi don Allah aka ce to kana malami kana tafar gaba duk wanda ya zo gurinka ba kai ne sarki ba to ka zauna dan Allah man ka zo ranka dai shi ma ya san ƙarya kake kana zaune an zo gunka kuma me kuma zaka tada hankalinka to wallahi yadda na gaya muku wani aka ce masa ciya man zai zo ba zai muku karatu ba ai muna da bako hankalin ya tayi ya za a yi yanzu ya za a yi kai karatu mana yau ka ce ya za a yi kai kai karatun da kake yi zo kana ta tunani yanzu Allah mun tuba da da a ɓoye muka yi da gwamnan nan a tsaki cewa za ku yi ƙarya ne ba zan iya faɗa ba a ɓoye sai Allah ya sa a gaban ku a gaya masa haka kuma haka ce ya zauna ya ji karatun kuma ya zauna ya ji karatun da a ɓoye aka yi wani ba zai yarda ba har yau kuma ya zo zai zo nan sallah na ce koma mutanen suka yi gaya masa a nan wannan ce ranka dai koma lokacin sallah ce to to to kai yanzu yaya ka gani gwamna ne zai shigo da tawagan da an ce ya koma sai da ya koma an ce ku tare mu yi sallah mu ba mu yi sallah da su ba ko mun yi da su to ni zan yi sallah da su suka je can suka yi mu ma nan muka yi namu bayan mun gama sallan kuma ya zo ya ji karatun sitil sannan ya zo ya zauna a kowanne ya ta iya kawo masa ruwan alwala babu na can ya ta iya nemi wanda zai kawo da ƙyar ya samu wanda suka mika masa ruwan da zai yi alwala bayan nan kuma na tayi na ce ranka ya dade ya zo nan idan ya zo zan je muna da bukata da yi dole sai da ya ji karatun to aikin da kake yi duk wanda ya zo ka tsaya kan aikin ka amma an ce kai malami ne ka naɗa rawani ka haka ka zo na kai baka bada ilimin komai kurin wannan malamta ni na rasa ma gane irin wannan malamta to abin da kake yi zaka koyar ai to amma ka zauna shiru ba cewa wannan halal ba wannan haram shikenan haka kurin sai a zauna sai a yi ta jiran mutane su zo to mutanen ba su zo ba ya za a yi sai ka bi su to wanda ya zai zauna dan Allah haka koyarwar manyan malaman nan irin sai shehu gibrima akan haka suka zauna kullun garin Allah ya waye ilimin nan sai sun bayar ka karu ga yadda Allah ya ce ga yadda annabi ya ce in ka zo da sadaka ohun baka zo ba a nema ba idan ka kawo kuma a ɗauka a ba wani in ka tafi wani ya Allah zai zo da shi ba da mu da kai ba amma kurin mutum ya samu wani abin na duniya kana masa daɗin murya ran ka ɗaya muna ma addu'an me kake ba a yi musu yawa za ka ce kana wa addu'a me kana masa Allah za ka yi wa ƙarya kai ma ka san ba ka yi kuma mutumin da ba ka yi kai wa kanka mana kai ka zan kanka ne da shi to ka ce kana yi wa wani addu'a kai wa kanka mana Allah ni ma kaman arzikin nan nasu ni ma na son kazan nan nasu amma kullum mutum ya zo ai muna ma kaza kai wa kanka to yi kai ma alkhairin nan ka samu dama kana son sa duk wanda ya zo haka nake gaya masa zan ce wallahi ni na fi son kaina da kai kuma ina gaya ma ba ni ne zan baka ba Allah ne in ni ne zan baka kaina zan bayo ba kai ba a to yanzu ni zan samu zan ce Allah ka ba wani ya bani ni Allah ya ban ni ma to amma Allah baya yin ba sababi ba musabbabi wanda ya zo da kai da kai sai a yi wani abu Allah sai ya yi da sanadi to amma kuna kan wannan layi kuna zaune malami ya bar karatunsa na ilimi ya je inda ba layinsa ba a ganhi a nan a ganhi a nan abin da bai dace ba ya za ya ga darajar malami ai darajar malami ya zube a to malamta ya fi arziki ya fi mulki ya fi komai to amma an wayi gari abin da bai kai naka ba kake hali sai Allah ya barka da wancan kana malami ka je ka tsaya musu ka ce wai kujerar maka kake so wajibi ne aka gaya maka Allah ba cewa sai kana da dama ba to ka je ka ce sai dole ka je maka ka kwallafa kanka ƙaryan zuwa umara dole sai ka je sai ka je Allah ya barka da halanka kuma ka je ka ce kai baka yadda ba sai sun san ka to Allah ne ya san ka to sun san kan kuma Allah ya ki an san kan an ki sai yaya eh ka ce kai ne malama ne na gari kaza ni ne limamin juma'a an ji ta ce kai kai dalla ka gafara malam ba a yi mana haka ba ta damuwa ofis ka bari mun same ka a gida don Allah ba a haka don ma muna ga darajar ka ne haba ka daina irin wannan don Allah ko ina kana bin mu wallahi sai ban sani ba to ai ba a haka muka gaya maka sai kenan sai kuma sai kuma kaga ya sauke rawanin sai ai wallahi ban san nan dan ba a to ba a yi to ba a yi kenan ba ka zuba da darajar ka ku tsaya kan daraja fa in kun ji tsoron Allah kowa zai ji tsoron ku idan kun ba Allah kowa zai bi ku idan kun yarda da Allah kowa zai yarda da ku idan kun ga kwarjinin Allah kowa zai ga kwarjinin ku abinda mutane Allah ya ba su kai da Allah ya ba Qur'ani kana karatu izu ɗaya mutum ka ce kawo da ka bai iya ba mai wannan ka je ka duba wani wanda Allah ya ba abin duniya kana ta ta masa ƙarya da gaskiya ina karatun ka zai yi daraja hannun riga ya koma baya shi mai daraja ya zubi da darajar gaba ɗaya ta zube tun mutanen suna ɗan ganin ƙima ta kama su ma zubewar za su yi a to ne mutum yau ya kira ka kaje gunsa gobe kaje gunsa sai ne jibi ne ko wata da kake ga ana kallon sa ranar farko ne ye yau ne gobe ya fito yana haske ba mai kula da shi yanzu jiya kaga wata yau me za a yi da shi dama ran kamawansa ne yau kaje gun mutum gobe kaje mutum gobe wani malamin ake hali ba kai ba to ko wata ne ran farko ne ran nan ka kula ya fi kankanta ran nan ya fi daraja gobe yana dagawa ba mai kallo ba haka muka gaya masa ba ko kuma ta muka je ranka dade har ka gama mulkin ka baka san je inda kake ba kuma wallahi baka saka kira mu ba a gaban ku ne ko to wannan magana ina gaya muku wallahi ko shugaban kasa ne haka za mu gaya masa haka za a gaya masa to me za ka bani dama ban nema ba kuma ni ban sa rai ba bare na ce na rasa dama ban sa rai ba bare na ce na rasa ko ba cewa ne ina so ba bare na ce na rasa duk abin da kake da hi dama ba mu nema ba kuma zai da muka gaya masa maganar da har yau yana tsoron mu in ce wallahi mun fi ka wadata yana gwamna ga ss ga menene ga odilan ga security ga wane ne ga va ga personal assistant ga fa in ce wallahi abin da muke da hi baka da shi yace na yarda kurin na ji daɗi a raina na more Allah a jama'a har ƙarfe biyu ya kusa fa to Allah mun gode maka Allah ya saka to jama'a yin sigi firin layi sha ɗaya Allah kai mana gafara da alfarman manzon Allah awa na musalati sha ɗaya Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama la ilaha illallah sha ɗaya ɗaya Allah ƙara mana imani da kilasi yadda muka zauna da ku a nan gaba ɗaya mu Allah ya tara mu a gaban manzon Allah Allah ka tara mu a gaban annabi Muhammadu Allah ka bar mu da san manzon Allah ka sa mu ga girman manzon Allah ka yarje mana ganin manzon Allah ka hore mana manzon Allah ka sa mu zama na annabi Muhammadu ka sa mu zama manyan fadawan manzon Allah ka ba mu dama mu yi wa manzon Allah hidima Allah ka hore mana manzon Allah dan darajar matsayin manzon Allah a gunka wannan rana Allah kar ka kunyatar da mu duk abin da muka ma saboda darajar annabi ka yafe mana saboda darajar manzon Allah duk abin da muka ya ubangiji Allah kar ka kalle ka kalli alkhairinmu ya ubangiji ba sharrinmu ba wannan rana Allah ka samu aljanna zama mu da annabawa da sadiqai da shahidai da salihai wa suna ulaika rafiqa Allah ka tara mu aljanna aljanna firdausi innahu ta'ala ala zalika qadirun wa bil ijabati jadirun bi sirri fatihatul kitabi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت هذا الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا مهيد يا كريم يا عليم يا حكيم يا تواب يا بصير يا واسع يا بديع يا سميع يا قاضي يا رؤوف يا شاكر يا إله يا وعيد يا غفور يا حليم يا قادر يا باسل يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ولي يا غني يا حميد يا وهاب يا قائما يا سريع يا رقيب يا حبيب يا يهيد يا هو يا مجيد يا وكيل يا فاضل يا قاهر يا لطيف يا قادر يا كبير يا مهي يا مميت يا نعيم المولى ويا نعيم النصير يا حميد يا قريب يا مجيب يا قوي يا مجيد يا ودود يا سلام المجيد يا مجيد يا مؤيد يا فعل لما يريد يا كبير يا متعالي يا حنان يا منان يا خلاق يا رزاق يا صادق يا وارث يا غفور يا غفار يا قابل التواب يا يهدي للعقاب يا بطول يا ذو قوة يا متين يا بر يا مالك يا مدير يا باقي يا ذو الجلال والإكرام يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا مبدي يا مؤيد يا هادي يا صمد اللهم أنت أمرنا بدعوتنا بجابد ودعونا كما أمرتنا وأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تقول المياد اللهم إني أسألك باسمك العظيم المكتوب من نور وجهك لا لا الوبد والدائم عند بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن على سيدنا محمد سر الحياة الوجود والسوى ولا من كل موجود فلا تنتظر في قلبنا الإيمان وتحفظنا القرآن وتفهمني منه الآية ولو لي بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم ربنا ورب الملائكة وروحي تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء الفاعل الحمد لله تجمعني ما ولا الله يبارك لنا